المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamu wannan safiya ta alhamis takwas ta laraba ko? takwas ga watan sha'aban bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya daidai da ɗaya ga watan hudu miladiya bisa kaddarawa 2020 Allah madaukakin sarki ya hada mu a wannan masallacin mai albarka dan ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a littafin mu na sharh sunna na Imam Ali al-Barbahari rahmatullahi alayh muna kan magana ta 122 mun yi karatu a ciki da ikon Allah kuma za mu ci gaba malam da yake fadin cewa أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجهد شيئا مما أنزله الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو أو ينكس أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتق الله رحمك الله يتي أو يزيده في كلام الله ko mutum ya ƙara wani abu a maganan Allah auyun kisa ko ya rage yazidu ayatan ya ƙara aya ɗaya au harfan fi kalamillah ko mutum ya ƙara wani harafi kwaya ɗaya a maganan Allah subhanahu wata'ala auyun kisu harfan ko ya rage wani harafi au ayatan min kalamillah ko ta aya a maganan Allah fa haza yakfuru wal iyaz billah wannan na sa mutum ya yi ridda ya bar addinin musulunci saboda ƙari a maganan Allah ko kuma rage a maganan Allah li'annahu muharrifun li kalamillah mughayyirun li kalamillah saboda ya canza maganan Allah ya jirkita ta maganan Allah subhanahu wata'ala kuma yanda take haka ake barinta ba a ƙari ba a rage fal qur'anu kulluhu haqqun al qur'ani gabaki ɗayansa gaskiya ne وكله كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم dukkan shi haka yake gaddan kamar yanda aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lam yughayyar wa lam yubaddal ba a canza shi ba ba a jirkita shi ba wa huwa mahfuzun bi hifzillahi azza wa jalla alqur'ani tsararre ne kiyayayye ne da tsarin Allah mai girma da buwayan sarauta wala ahada yastadiu an yughayyirahu babu wani wanda yake canza alqur'ani lakin hawal lakin man hawala duk wanda ya kokarin haka kuma fa innahu yakfuru wannan zai kafirta wa yakhruju min alislam ya fita daga musulunci walam yughayyir alqur'ana abadan har abada qur'ani ba zai canzu ba ba za a canza shi ba kenan mai cewa qur'ani bai cika ba duk wanda wannan kalmar ta fito a bakinsa bisa ga iliminsa da sani ba tawili ba wannan kai tsaye arne ne kuma kafiri ne alqur'ani Allah madaukakin sarki ya dauki nauyin kare shi kuma Allah madaukakin sarki ya kare alqur'ani canji ko jirkita ko jirkicewa bai shiga cikin alqur'ani li'annahu mahfuzun bi hifzillahi azza wa jalla saboda shi alqur'ani kayayye ne da kiyayewan Allah madaukakin sarki shi ya kiyaye shi qawluhu fadan sai yace awin kira shay'an mimma qala Allahu azza wa jalla shay'an kaga kenan yan uwa nan zamu gane kuskuren masu ganin cewa akwai wasu ayoyi na waje waɗanda ba su cikin alkur'ani nan gaba idan mahadi kowa ya zo zai zo da shi akwai wai sura mai girman alam na sharha wai tana nan tana waje tana gurin mahadi shi zai zo da ita in ya zo tukuna za a zo a sa ta a cikin alkur'ani to kaga wannan kalmar duk wanda ya amince da ita ya da ita kalma ce ta kafirci wacce za ta fitar da duk wanda ya kallon wannan a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya tsare mu ko ya canza wani abu kamar ummatin hiya arba min umma sai su ce ummatin hiya azka min umma to kaga duk wanda ya yarda da wannan ya faɗa ya amince da shi ko aka faɗa ya amince wannan ya fidda shi daga da'irar musulmi Allah ta'ala ya tsare mu qur'ani yanda yake nan haka yake babu jirkita babu canji kuma a cike yake babu rage a cikin sa babu ƙari saboda Allah madaukakin sarki yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan alqur'ani wannan zikirin kuma mu ne zamu kiyaye shi kuma Allah ta'ala ya kiyaye shi yace la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min kalfihi dan me tanzilun min hakimin hamid Allah madaukakin sarki ya masa kirari kuma ya tsara kayan shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu aw yukira shay'an mimma qala Allah azza wa jalla aw shay'an mimma takallama bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam auren kira shi a mil qur'ani ko ko mutun yayi musun wani abu na alqur'ani ya kule ce hadha la yusla yusluhu li hadha al-athar sai ce wannan ayar ai bata dace da wannan zamanin namu ba zamanin sahabbai ake nufi ko zamanin baya ake nufi aw hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu hadha yusluhu fi zamani mada yace wannan hadisin ba yanzu bane ai lokacin annabi ne shi yasa aka yi wannan a'a shi alqur'ani tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya ya san me yake tafiya ya san me yake dawowa dan me wanda ya san farkon duniya da ƙarshen duniya shine ya saukar da alkur'ani don haka alkur'ani yana daidai da kowane lokaci yana daidai da kowane zamani in ka kalla dan China dan Saudi Arabia dan Nigeria dan Ingila dan Faransa duka in dai musulmi ne in ya bi tsarin alkur'ani ya zama lafiya babu wanda qur'ani bai daidai da shi ba ina fatan ana fahimta kowa daidai yake da shi yan ingila za su karanta shi wayanda suke musulmi ne kuma su yi aiki da shi zauna lafiya haka dan Afirka, dan asia dan dan turai dan ko dan ma ina ne alqur'ani zai hada don haka in aka je sai ga an hadu guri ɗaya in dai ta fannin alqur'ani ne in kun zo zaka yi sallah da zaka sa dan ce na gaba yanda ka karanta fatiha shi ma haka zai karanta ta da zaka sa dan ingila gaba da shi ba zai sa gaba haka nan zaka ji kowa ya karanta kuma an yi sallan nan rakoyi biyar ne duk duniya abin nan babu inda sallah ba abin nan ba rakoyi biyar ba salloli biyar ne azhar raka'a hudu ce a dan kowace kasa a kowa dan gari haka la'asar raka'a hudu ce magariba raka'a uku ce a duk duniya a wajen kowa banda qur'ani ba wanda yake da wannan ina fata ana fahimta ma'ana addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimake mu auren kira shi an miyar qur'ani ya qulu hadha la yasluhu li hadha al-athar yace ai yanzu ba wannan bai dace da wannan zamanin ba ko wannan hadisin kamar yadda su arna suke kokarin jefawa ko da za su samu wani sirbaƙun musulmi su ce to aya kaza ya kamata a cire ta an taba samun wani lokaci wani su suka cire a cire wa insu ayoyi a cikin alqur'ani saboda hauka da rashin sanin tsari kasancewa su ba musulmi bane ba san menene alqur'anin ba ko kuma mutum ya ce wala yasluhu li hadaratil yau wai ai wannan ayar bata dace da wayewar yau ba ma'ana zamanin da ake ciki yanzu ha ya'ani alqur'ani was sunna qur'ani ko hadisi inna ma hiya li asri mada wa usurin madad zamanin da ya wuce ne da zamanin da suka wuce wannan lokacin ne ake magana amma ba yanzu ba wala tasluhu lana al-yawm yau bai kamata mu yi aiki da wannan aya ba hadha yakfuru wal iyaz billah duk wanda ya kalli wannan ya tabbatar da shi ko aka faɗa ya yarda wannan ya kafarta ya bar da'irar musulunci wa kasirun may yaquluna da yawa akwai masu cewa inna ahkama shari'ati hukunce hukunce na shari'an addinin musulunci la tasluhu li hadha zaman bai dacewa da wannan zamani zamani ya canza sarki goma menene wai zamani goma ko to shi alqur'ani shi ɗaya ne zamani ɗaya a sarki dubu ma alƙur'ani ɗaya kuma shi ke tafiyar da tsarin da abin yake sarki dubu sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ɗaya kuma ta yi daidai da sarki in ma biliyan ne wala tan da biku alaihi ce ce wannan bai dace ba wa haza kufurun sarihun wannan shi ma kafirci ne a fili fa idza sahha al hadisu an rasul sallallahu alaihi wasallama idan hadisi ya inganta daga bakin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fala yajuzu inkaruhu baya halatta ga musulmi yayi musunsa aw yuqalu ko kuma a ce hadha ma yasluhu li hadha zaman wannan bai dace da wannan zamanin ba fattaqillaha yace ka ji tsoron Allah mala ittaqillaha an yaqa fi nafsika shay'un min hadhihi al-umur ya kai dan uwa musulmi ka ji tsoron Allah ka bi dokokinsa kar ka yadda wani abu cikin wayannan al'amura ya fada a cikin zuciyanka fatakhruju an dinika sai ka yi riddaka ban addininka ittaqillaha fi nafsika kai tsoron Allah a karan kanka wala tuzakki nafsaka karka tsarkake kanka aw ta amana ala dinihi kuma ka amince wa addinin ka ce kai shikenan kai baka da matsala a kullun kai ta addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare ka kaga wani ya fada yana kaza yana kaza eh addu'a da ya fada cikin musifa ce kasuwa kai Allah ya tsare ka karka fada irin wannan halin dan annasu ma damu fi afiyatin masturuna فإذا نزل بهم البلاء ساروا إلى حقائقهم سار المؤمن إلى إيمانه وسار المنافق إلى نفاقه هكذا كليد بن إياد يفدا الله تعالى يا مسر هما yace mutane muddin ana rufe to annasu ma da mafi afiyatin ana zama lafiya masturun ba a sanin wa an na kware wa a sanin wanda ba na kware ba fa idza nazala bihimul bala yayin da bala'i yazo kuma shikenan fara kullun ala haqaiqi kowa sai koma layinsa sarar mumini ila imanihi mumini sai ya dawo sai ya kalli Allah sai ya tsaya ga Allah ya kalli mai manzon Allah sallallahu alaihi yace sai ya tsaya akan shi shikenan ya huta bai da matsala a cikin rayuwarsa ajaban li amrin mu'min haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai abun burgewa cikin al'amarin mumini idan dadi ya same shi shekara sai ya gode ma Allah fa kana khairan lahu hakan sai zanto alkhairi ne gare shi wa in asabatu darra idan wani abu mai zafi ko mai cutarwa ko mara dadi yazo wa mumuni sabara sai hakuri ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki fa kana khairan lahu sai zanto haka alkhairi ne gare shi ba wanda yake samun wannan sai wanda yake mumuni duk abin da yazo idan ka kalle shi kallo mai kyau ka kalle shi mahanga ta alqur'ani mahanga ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shikenan sai ka samu lafiya sai ka samu zama lafiya duk wanda bai kalli abin da yazo ta hanyar alkur'ani ko ta hanyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba zai gaji da wahala ba ba zai gaji da surutu ba zai buga nan gurin kuma ya buga nan gurin amma an ka duba wannan mahanga ta alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da magabata suka yi bayani akan qur'ani da sunna shikenan ka samu kwanciyar hankali ka samu zama lafiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu yace wanzur li nafsika mana unzur li nafsika la tanzur lin nas kai kalli kanka karka riga kallon mutane wa ma alaihin nas karka riga kallon abin da mutane suke kan shi unzur li nafsika qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ku wayanda suka yi imani lalle ku ji da kanku ba zai cutar da ku ba wanda ya bata idan ku kun shiryu ma'ana idan kuka kama hanya ta gaskiya kuka tsaya batar wani ba zai cutar da kai ba la taqul haza alaihi nasu kulluhum karka ce ai mutanen garinmu ko mutanen ma duniya duka akan wannan suke bal unzur li nafsika injil li nafsika kalli kanka tsiratar da kanka bi abinda Allah ya ce bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani amma nasu amma mutane fada'ahum anka rabu da su idza lam yaqbalu al idan bas karbi gaskiya ba wasbut alaihi kai tabbata kan gaskiya ka tabbata akan gaskiya ko kai kadai ne wala tagtarra bima alaihi nasu kada ka rudu da abinda mutane suka hau kanshi suka tsaya suka ce shine zai kai su gaci in dai sabanin qur'ani ne sabanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne duba mai manzon Allah ya bayani duba mai sahabbai suka tafi akai duba mai tabi'ai suka ce akan kaza ya tabi'ut tabi'ina suka yi duba mai magabata suka yi sai ka tsaya akai karka damu da yawan mutane kamar yadda magabata suka faɗa Allah madaukakin sarki ya taimake mu haka nan Imam Malik ko Ibn Majishun wanda gaske yake faɗin cewa lalle ka kula da ina ne gaskiya take karka rudu da yawan mutane dan su kaza ne karka karka zanto dan imma ina ne duk inda mutane suke nan zaka bi haka manzo Allah ya fara karka zanto kai dan tare da mutane ne a kai zanto dan tare da gaskiya ne Allah ta'ala ya taimake mu qawluhu wa iyyaka wal ghuluw fid din yace ina maka abin nan gargadi kada ka rika wuce gona da iri a cikin addini hazihi nahiyatun ukra wannan ma wani bangare ne daban ne sabanin wancan ina fata ana fahimta wancan mun ga matsalar sako to haka wuce gona da iri addini shi ma babban matsala ce li'anna ad-dina yakhruju al-insanu minhu bi ahadi al-amrayn saboda addini dan adam yana iya barin addini sawa'un mace ne ko namiji ta al'amari guda biyu imma bi tarkihi ko dai mutun ya bar shi aw bi tarki shay'in minhu zuhudan fihi ko ko mutun ya bar wani abu a addinin wanda yake dan ya guje masa wa imma bil gulu wa ziyada ko kuma ya zanto mutun yayi wuce gona da iri ya ƙara fit tashaddud wajen tsanantawa ga abin da bai kamata ya tsananta akan shi ba fal khuruj min ad-din yahsul mutum ya bar addini hakan na iya faruwa imma bitasahul saku-saku akwai wanda shi kwata-kwata komai nashi dan saku-saku ne ma'ana zai duba menene abinda mutane suke so ko mutane suke bi ko kuma menene abinda za a iya yarda da shi to wannan shi shine nashi to wannan na iya saka ba addini ka ce kai kana son sunnar manzon Allah sallama amma ko baka son sabawa kowa cikin yan unguwarku baka son sabawa kowa a cikin yan garinku to kaga akwai matsala wa imma bitashaddud ko kuma wani kaga ya tsananta ya wuce gona da iri shi ma wannan matsala ne yana sa mutum ya bar addini haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa walam yashaddad din ahadun illa galabahu duk wanda ya wuce gona da iri ya tsananta komai sai ya to sai addini ya rinja shi wata ran sai an zo an ce to wani ba ko kace kaza ba ba kai kace kaza ba in ka kalli duk wanda zai irin wannan magana komai sai ya ce sai ya gani gaddaga sai ya ga kaza sai an kawo mun aya sai an kawo kaza sai an kawo kaza wani ma za ka yi magana sai a ce ba a san maganan malamai maganan kaza ake so shi kuma kowa san tsarin da addinin musulunci yake tafiya akan shi to kaga wannan matsala ne duk wanda ya tsananta wata ran sai ya zo ya gaza fa alayka bil wasadi ka bi tsaka tsaki baina tasahul wa tashaddud tsakanin kai ba dan kasa ba ko kai ba dan wuce gona ba tsanantawa ba kace kai tunda kai qur'ani kake bi da sunna duk wanda ya fito unguwar kuma kai kowa abin ne kai ba za ka daga hannu ka gaida kowa ba ba ku gaisa da kowa ba ruwanka ba kai da kowa ba haga wannan ko ba daidai bane ba ina fata ana fahimta ka yadda da kowa komi kawai za ka tafi da kai shi ma ko ba daidai bane ba tsakiya za a zo abinda kaga ya dace sai ka shiga ayi da kai abinda ko bai dace ba shikenan ba ruwanka da shi ina fatan ana fahimta idan aka san ka haka ma sai a tsorace ka kuma sai ga an girma maka an san darajarka wa hadha huwa ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi ashabuhu shiga tsakatsaki shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke akai wal gulu wuce gona da iri cikin addini yukhrijul insana min ad-dini yana fitar da mutum daga addini kama akrajal kawarija kamar yanda hakan shi ya kawo ficewar kawarijawa daga addinin musulunci qala sallallahu alaihi wa sallam fihim fihim yamruquna min ad-dini min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya suna ficewa su bar addini kamar yanda kibiya take fita daga cikin baka idan an harba ta idan yanda ake cire wannan to hakan nan idan an harba take fita fit ka neme ta ka rasa ta tafi koda ka so ka dawo da ita dawo da ita zai zama aiki to haka suke ficewa haka manzon Allah ya faɗi su kawarijawa halin su falgulu yukhrijul insana min ad-din shishigi wuce gona da iri arantawa cikin addini yana fitar da mutum daga addini imma ikhrajan kamidan ila al-kufr ko kuma fitarwa cikakkiya zuwa da'iran arnanci ko kafirci wa imma ikrajan juz'iyyan bi hasbi ma yahsul lahu ko kuma katar da mutun ya fita daga musulunci a wani bangare gurgurdan yanda abu ya faru da shi wani aikin sa ne fidda shi ne daga musulunci gabaki daya wani kuma yana fidda shi ne ta wani bangare in yayi sa'a kuma zai iya dawowa Allah ta'ala ya tsare mu wa qad yakunu al-ghuluw fi ad-din fi al-ibada wani lokaci wuce gona da iri cikin addini ya zantuwa wajen ibada mislu ghuluwin nasara irin wuce gona da irin nasara fil ruhbaniyya a ruhbaniyanci wa mislu alladhina ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar misalin waɗanda suka zo su gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam yas'aluna an amalihi suna tambayar ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake na ibada falamma ukhbiru lokacin da aka ba su labarin ga irin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi yake sun zo gidan shi suna tambayan matan shi masu albarka ummahatul mu'minun dan su ne za a tambaya menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa wayannan mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya zabe su dan me dan isar da addinin sa duk abin da ke cikin gida dole sai gurin su Aisha su Hafsa su Ummu Salma su Maimuna su su wa'annan matan guda tara dole in kana so ka san menene ayyuka na ibada da manzon Allah yake a gida dole sai ka zo wajen wa'annan in kuma kace ba kai ba su to ba kai ba addinin musulunci ma gaba ke da ina fatan ana fahimta shi yasa Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda da yake bada labarin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sallah kaza kafin azhar bayan azhar kafin la'asar bayan magriba sai ce yana yin wata sallah raka'a biyu kafin ya fita sallah to lokacin kuma lokaci ne wanda ba wanda zai shiga gurin shi a lokacin sai ce haddathani bihinna hafsatu hafsa ce ta bada labarin wa'annan rakoyin ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ita ce kadai da sauran ƴan uwan mata wanda ke matansa ba ina nufin sauran matan duniya ba iya su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune za su iya sanin wannan su za su iya faɗan yadda al'amarin yake ina fatan ana fahimta saboda haka dole a girmama matan manzon Allah sallallahu a san darajarsu Allah ne ya zaɓe su dan taimakon addininsa duk ko ɗaya kowace ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu akwai dalili Allah ne ya ga ya dace saboda akwai gudunmawa da za ta iya bayarwa addinin musulunci shi yasa yasa ta zanto matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya taimake mu wayannan mutanen sun zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambayan ibadarsa da matan suka musu bayani ka annahum taqallu amala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka zanto kamar suna ganin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam ai wannan yan kadan ne ma'ana ba suna nufin yayi kasa a guyo ba abin da suke nufi to mu aina na hana min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana yin wannan to mu kan ai ya kamata mu wuce wannan ina fatan ana fahimta walakin qalu shi kuma kamar yanda aka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa ne inda Allah subhanahu wataala ya aje shi don haka kai ma sai ka tsaya don haka muka samu wani babban malami Allah madaukakin sarki ya masa rahama al-Abdurrahman al-Akdari yace wa yaqifa inda amrihi tun kana dan firamaran karatun abin nan fiqhu tun kana dan firamaran karatun littafi shi ka karanta ahlari shine littafin farko da zaka fara karantawa shikenan sai a ce maka wa yaqifa inda amrihi tun daga nan ya ga ma kar ka wuce inda aka ce ka ka tsaya ina fata ana fahimta kuma in an hana ka sai ce kuma ka hannu sai ka tuba a laifukanka in baka tuba ba to fushin Allah zai suka kanka shi kuma zunubi idan yayi maka yawa kamar yanda wani ya faɗa ya ce suddu alayka subulal imbati duk wata hanyar ibada duk wata hanya ta kaza mai zuhudi ya faɗa ko zai toshe maka wannan hanyar idan laifuka suka maka yawa to ko kana son bin Allah ba zai ka bi Allah ba saboda me suna hana ka samu hanyar da zaka bi Allah Allah ta'ala ya rufe zuciyanka alkhairi ba zai shiga ba Allah ta'ala ya tsare mu wayannan mutanen kamar sun kalli ibadan ai tayi kadan suka ce walakin kalu suka ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akkara Allah bi sallallahu annabi sallallahu alaihi wa sallam an gafarta masa laifukansa na gaba da laifukansa na baya ma'ana Allah ta'ala ce ya gafara Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara wa yutimma ni'matahu alayka ko shikenan tunda an yafe masa zunubin sa na gaba na baya ya'ani laysa huwa bihajatin ila kasrat al-amal ba buƙatar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya yawaita aiki su abin da suke fahimta kenan wanda yake an samu wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ummul mu'minin siddiqa binti siddiq wata rana da ta ga sallan shi cikin dare yayi yawa take cewa ya rasulullah tace ya zaka rika matsawa kanka gashi nan alhali an gafarta maka laifukanka daga bai na baya yace afala akuna abdan shakura bazan zanto bawa mai yawan godiya ga Allah ba tunda Allah ta'ala ya min ni'ima ai dole kuma in bayyana kaga nan zaka gane kuskuren wanda dama a ce da gaske ne ma an riga an lamince maka an amince maka in ka je can wani zai taimake ka kuma ka ce kai yanzu ba sai kai ibada ba nan za ka gane kuskuren shi da kuma rashin hankalin masu yin haka a ce ba a kaddara abin haka ne balle ko ba haka bane gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tashi yake na ta ibada har Allah madaukakin sarki ma ya faɗa ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusul layli ko to zuwa dai karshe kamar yadda Allah ta'ala ya ta bayani akan wannan kaga to da yawa Allah yake ce masa la allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'min kadai ba a so ya wadanta wa kanshi ko ya wahalta kanshi addinin musulunci ba a san tsaye ne amma tare da haka yana aiki ne didi gurgudun yanda aka dora masa aka ce yayi ba taba samun manzon Allah ya daina sallah ko ya daina wani aiki ba da ku a ce wani zai daina wani aiki dan gata wa ya kamata ya daina amma mun ji an fita badar da shi an fita uhud da shi mun ji irin abin da ya faru haka hunain haka an fita tafiyan tabuka duk da aka fita an fita ne daga manzon da manzon duk wani abin inda kaji babban gumurzu da aka yi akwai annabi sallallahu alaihi wasallama ciki shikenan sai kai a yau ko ni a yau ko shi a yau ko wani a yau yace shi ba sai yayi aiki ba sai yayi kaza ba kawai gashi nan an ba kaza kai shikenan an gama to me yasa su bai ba sahabbai ku je ku rike kaza ku rike da kaza ba akwai su aliyu Allah ta'ala ya kara masa yadda akwai su Abubakar Allah ya kara musu yadda akwai masoyin manzon Allah su Usama dan Zaid dan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su Mu'az dan Jabal wanda garanti manzon Allah ya ce masa inni uhibbuka ya Mu'az ina son ka ya Mu'az amma ya taba cewa Mu'az ka daina kaza tunda ina son ka shikenan an gama wallahi bai taba fada ba Mu'az yayi aiki ina fatan ana fahimta wani ma ya tambaye shi yace ya masa wani kokari ya masa wata hidima yace me kake so tambaya a baka sai yace so nake in zama dan aljanna yace ka dai tambaye wani abu wanda yake ni zan iya badawa kenan aljanna wa ke badawa Allah ne sai yace a'a ni aljanna nake so ma'ana a ce ga ni ga ka a cikin aljanna sai yace yace menene yace fa inni ala nafsika bi kasrati sujudi ko kenan sai an bauta wa Allah sallar da wani suke cewa kar ayi dole sai an yi ta ba haka bane ba sallar da ake cewa kar ayi dole sai an yi ta ina san aljanna to dage da sallah ni kuma sai in tsaya maka in kai ibada in an je kuma ni sai in tsaya maka bisa karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan baka yi ba to wallahi babu gata babu wani wanda yake taimake ka haka nan al'amarin yake ranar tashin al'iyama a shikenan yake cewa suka ce manzon Allah an gafarta masa laifukan sai daga bayan na baya yani falaysa huwa bihajatin ila kasratil amal baki da bukatar sai yayi ta aiki falamma alima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an zalika lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labarin yazo masa ghadiba alaihim sai ya fusata da al'amarin su ghadaban shadidan al'amar fushi wanda yake mai tsayani ina fatan ana fahimta wai me yasa manzon Allah ya fushi yayi fushi ne kar a kyale su je su fada cikin halaka ma'ana sun fada cikin halaka dole sai a nuna musu kuskuren su akan haka manzon Allah ya fusata wa khadaba sallallahu alaihi wa sallam wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya tara mutane ya musu huduba wa qala har ma yace a cikin huduban amma wallahi inni la akshakum lillahi wa atqakum lillahi wa inni usalli wa una wa anamu annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma wallahi ina rantsuwa da Allah inni akshakum lillahi na fi ku tsoron Allah wa atqakum lillahi na fi ku dubbin dokokin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa ku shuwi yafi kowa jin tsoron Allah wa inni usalli yace kuma ina yin sallah wa anamu sannan ina yin bacci duka rayuwata ba sallah bace akwai hutu akwai kuma ibada li anna wahidan minhum saboda ɗaya daga cikin mutanen kala cewa yi yace an amma ana usalli wa ala wa ana wala anamu yace ni kan kullun sallah zan rika yi ba zan ƙara yin bacci ba da nazo shimfida zan bar ta gefe in nade ta sai in shimfida sallaya banda sallah ba abin da zan yi har safe wa qala sani nabiyin mutanen sai yace ana asumu wala aftiru yace kullun azumi zancen cin abinci da rana bai taso ba kullu umrihi yasumu yace duk rayuwarsa tsayin zaman shi a duniya azumi zai rika yi wa qala salisu na ukun yace ana la atazawwaju nisa yace nin ni kan ba ni ba aure aure zai bata min lokaci bazan tsaya in ce zan aure wata ƴa mace ba ta bata min lokaci ta hana ni ibada tabattala wa tafarraga lil ibada zai yanke kawai shi banda ibada ba abinda zai sa gaba qala sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace amma wallahi lalle fa ni inni la akshakum lillah nafi ku tsoron Allah wa atqakum lillah nafi ku bin dokokin Allah wa inni usalli wa anamu ina yin sallah ina yin bacci wa asumu wa aftiru ina yin azumi wata rana wata rana kuma in aje azumi wa atazawwaju nisa kuma ina auren mata famar ragiba an sunnati duk wanda yake sunnata falaysa minni bai tare da ni wa fi riwayatin a wani riwaya anna ahadahum qala ɗaya daga cikin su ma cewa la akulul lahama yace bazan ƙara cin abinci bazan ƙara cin nama ba wa qala taslamu ana akulul lahama manzo Allah ce ina cin nama idan na samu ina tuna fata ana fahimta ka san an yi zamani wani sai a ce wai saboda da muna yara ana ga ana cewa wani wai a ci balbal ko kutula baya kunna bara tana kunna wutan ne ba wai shi ma sai a ce tsoron Allah ina fata ana fahimta ba a shan ruwan famfo sai ruwan rijiya a ba wanda ya hana ka fadan duk zaka yi in dai ya zanto ta hanya ta tane hanya ta halal ka samu wutan nefa zaka iya biyan kudin nefa da sauran sai ka saka fanka zaka iya babu kuma sai ka samu mahuci karka ce wai na asali kake nema mahuci zaka yi fifita da shi in dai akwai fanka ai akwai sauki alaji ina fatan ana fahimta ba wanda ya hana ka wa ana akulul lahama manzon Allah ya ce ina cin nama kamar ragiba an sunnati fa laysa minni fasad fasadduhumul kay qasduhumul khaira khairu wa'annan mutanen fa karkace wani abu suka zo shi mummuna a'a su manufarsu me alkhairi walakin la yakfi alqasd kadai kana nufin alkhairi baya isa id la budda min ittiba'i ma alqasd ka nufi alkhairi to kuma ka zo ka biyan da manzon Allah yace ai shikenan sai ka samu alkhairin amma kai mai san alkhairi ne akwai wanda za ka ganshi mai san ibada ne sai da kuma yana yin ibadan bayan da aka ce ba ka ga wanda yana shan wahala kamar yanda wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sun musulunta an jima sai kuma garin su da ya dawo ya saba da ya zo kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wane idan ya ce ya rasulullah za a ce ya kai wane da ya zo sai ya ga ya zo ya tsaya kwana ɗaya biyu manzon Allah san bai ambaci sunan shi ba sai ce amma ta arifu ne ya rasulullah ba ka gane ni bane tunda shi ma dan gaba gaba ne an san shi a wannan makarantar mafi alkhairin makaranta a duniya sai ce ban gane ka ba sai ce aini ne wani yace me ya faru yace ai tunda muka rabu da kai banda azumi ba ba abin da nake manzo Allah ce maka ka wahalar da kanka wa yace maka in ka je kullun kai ta azumi wa yace ka je kai ta azumi ko da yaushe a a ai ga yanda ake ga yanda ake amma bai kamata ka zanto wani kanjamamme wani kaza kaza wai ibada ce ta kai ka haka a'a wannan ba shi bane ba haka aka ce ga me taron can kula aka ce ai Abu Isra'il ne wani mutum ne azumi yake yace laysa min albirri siyamun fi safari ana kan balaguro shi dole sai yayi azumi an zo ya kasa sai aka mai aka zo ana masa inuwa ana kaza an taro akan shi me ya faru aka ce azumi sa'imun wani ne mai azumi sai laysa min albirri siyamun fi safari ba shi bane bin Allah yin azumi akan balaguro saboda haka sahabbai suka ce suna tafiya minna sa'imun wa inna minna muftirun wanda yaga zai iya sai wanda bai iya ko ba wanda yace dole sai kai addinin musulunci addini ne mai sauki ko kana nufin alkhairi dole sai ka biya manzon Allah ya koyar la budda min tiba'i sunna ba makawa dole sai an bi sunna ma alqasdi tare da kuma man nifi wa niyatu saliha kuma zanto niyya mai kyau ce amma niyatu saliha biduni ittiba mutun ya niyya mai kyau akan wani abu ba tare da bin manzon Allah fa innaha la tanfa'u sahibuha ba ta amfanin mai shi bari ma halakar da shi take wallahi so da yawa in ka kalla ɗan uwa musulmi akwai mutanen da in ka kalli tsarin da suke akai asali dan Allah suka fara dan Allah suka je gurin suka zauna dan neman yardan Allah suka shiga makarantar amma ne rashin bin Allah rashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bisa ga tsarin da abin da ake sai a waye gari an zanto an bar da'ira ta musulunci da haka bane duk wanda gan shi a wani gurare asali qur'ani ne ya kai shi qur'ani ne ya kai shi zai karanta alqur'ani harafi daya lada goma harafi daya lada goma har zai iya harfin da karanta shine almuta'abbir bi tilawati qur'ani in ka karanta shi zaka samu lada to na an fara da qur'ani an kai yaya an kai waye shikenan kuma nan gaba sai ga an ba alqur'ani in an yi sa'a kila a sati a karanta shi so daya amma sai ga kowanne littafi daban aka sa gaba an sa sai hankali ake tadawa akan shi sai an haddace shi za ka ga ba za a ma da hankali kan shi ba duk abin da akwai shi dan a cikin sa za ka ga cewa ba a mai da hankali a cikin shi kamar kan abin da babu shi dan a cikin sa zai ga ya shekara biyu inda za ka zo ba zai iya karanta maka abin nan amma zuwa amma zuwa kasa ba ko sabbi zuwa kasa mai kyau amma kuma akwai littafi na wani waka ko wani abin nan haka na wani ya haddace in yazo ya fara abin sai ya baka mamaki yanda ka san gaddawa suke yawo suke kokarin haddace alqur'ani haka za ka ga wani na kokarin haddace wani abin da la yanfa'u fid dunya wala fil akhirah a duniya ba zai amfane shi ba kuma balantana kuma a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu amma in ka kalla kuma qasduhumul khair manfasu alkhairi to sai dai ina aka samu matsala ba a samu abin an koyo shi daga mai gida ba ga baki ɗaya wanda ya zo da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya tsare mu don haka wa'annan mutanen an nuna musu cewa ba a wuce gona da iri a cikin addini manzon Allah ya kira su yace ku da kuka ce kaza suka ce wallahi mu muka fara sai to ai gashi gashi gashi hakan sai yasa ya tashi ya hudu ba saboda haka yan uwa musulmi sai mu gane wuce gona da iri a addini abu ne wanda yake mai matsalan gaske wanda ba a kai gaci a cikin sa Allah ta'ala ya tsare mu قال المؤلف رحمه الله وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب مالن yace dukkan abin da sufanta maka a cikin littafi fa huwa alillahi ta'ala daga Allah madaukakin sarki ne wa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wa an ashabihi magana ce daga sahabbai wa an tabi'in da ko magana ce daga tabi'ai wa anil qarni salis ilal karnin rabi daga karni na uku zuwa karni na hudu babu abinda abin yanzu ne ina fatan ana fahimta can wa'ancan karnukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba jami'u ma zukira dukkan abin da aka ambata fi hadal kitabi aw littafi min usulul itiqad na asalin abin da ake kudircewa a zuciya fa innahu ma'khuzun min alkitabi was sunnah abu ne wanda an dauko a cikin Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma atal muallif bi shay'in min indihi rahimahullah wannan malamin bai zo da wani abu ba daga wajensa Allah subhanahu wataala ya kara masa yadda shi yasa zaka ji ya ce wanda bai amince da abin da ke cikin littafin nan ba ya nufin wai dan shi abin da ya samu rubuta ba fassarar abin da ya fassara na ayoyin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal mimma kana alaihi salaf hadhihi al-umma duk abin da yazo da shi abinda salaf magabatan wannan al'umma suke a cikin shi wanda yake shi kanshi malamin yana kusan shiga cikin wa'anda manzon Allah ya ce sun amin dan khairul quruni karni summa alladhina yadunhum summa alladhina yadunhum in ya tabbata na hudin kage yana ma ciki ina fata ana fahimta Allah ta'ala ya tsare mu wa abin nan wala ahadatha qawlan min indihi bi farar da wani zance daga wajensa ba wa inna ma huwa hikayatun lima fil kitabi was sunna yana dauko abin da ke cikin qur'ani da hadisi ne yana ga mutane wa ma alaihi salafu hadhihi al umma da abin da wannan al'umma take akan shi ta farko fa huwa yasifu tariqas salim yana siffanta hanya ta tsira tsairatacciya allazi man salakahu hanya da duk wanda ya shige ta najabi iznillah zai tsira da iznin Allah subhanahu wataala da yace wa an rasulullah li'annahu mustanidun imma ila alqur'anil karim saboda yana jingina din magana sa ko dai ga alqur'ani wa imma ila sunnatin nabawiyya ko kuma zuwa ga sunnan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa anillahi wa an rasulihi ya zanto daga Allah ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne fadin sa da yace wa an ashabihi wa an tabi'in wa kazalika ma zukira fi hadha alkitab haka abinda aka ambata a cikin littafin nan fa huwa an alqurun almufaddala dukkan abin yana daga cikin karnoni ne wanda suke mafifita allazi asna alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su da cewa khairukum qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum mafi alkhairun ku shine karni da na rayu cikin sa babu wani dan adam a duniya da zai samu daraja irin darajar da musulmin da ya rayu a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan babu wanda zai samu wannan kowaye shi bai da wannan kiman bai da wannan daraja tunda manzon Allah sallallahu ya faɗa summal ladzina yalunahum sanawna suka biyo bayan su tabi'ai kowa ya kai ba za ka sami irin nasu ba summal ladzina yalunahum sanawna suka biyo bayan su tabi'ut tabi'in قال راوي عمران بن حسين عمران بن حسين da ya ruwaito wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda yace la adari zakara ba'da qarnihi isnaini aw salasatan yace ban sani ba ko ni ya ambaci karni biyu ne ko karni uku wanda yake in ya ambaci uku kaga mai littafin ma shiga ciki tusammal qurunal mufaddala wayanda ake kiran karnuka wayanda aka fifita hiya arba'atu qurunin karnuka guda hudu ne aw thalath qurunin ko kuma karni guda uku ne amara nan nabi sallallahu alaihi wasallam bittida'i bihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni mu yi koyi da su wallahu jalla wa ala yaqulu Allah wanda ya dauka ya girma yana cewa was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan sismi radiyallahu anhum wa radu anhu margaya na farko magabata na farko cikin al-muhajirun da al-ansar da waɗanda suka biyo bayan da kyautatawa Allah ta'ala ya yarda da su suma kuma sun yarda da Allah to duk wanda ya yarda da Allah Allah ya yarda da shi wa ya kamata ka bi shi ya kamata ka bi saboda haka kurin Allah ya yarda da su a a Allah ta'ala ya yarda da su ne saboda sun bi shi sun yi da'a ga manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda dangi ne na manzon Allah sallallahu basu bi Allah ba sun yi wancan zamanin ba ruwan Allah subhanahu wata'ala da su kamar yanda musulunci ya daga Salmanu sama Allah ta'ala ya bashi daraja mutumin Farisa ne Abu Jahal dan Makka ne ba Quraishi ne ga kuma yanda Allah ta'ala ya sa musulunci yayi kasa kasa da shi saboda bai bi Allah ba haka ambace shi duk musulmin kirki sai ji tsinanne ne saboda Allah subhanahu ta'ala ya tsine masa in aka ambace Salmanu duk musulmin kirki sai ji wanda ya samu kima ya samu daraja ne saboda manzon Allah sallama ya yaba shi ya daga darajar shi saboda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kanu yattabi'una al-qurun al-mufaddala at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in na daga cikin karnukan da aka fifita sune tabi'a da tabi'u tabi'ina kanu yattabi'una as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin su suke bin al-muhajirin al-awwalin su suke bi al-ansar dan zaka ji mai tabi'ai a ce al-majiran wanan ina fatan ana fahimta sai ka ji araji a ce al-majiran abu hurairah ne ka ji ikrama ka ji an ce al-majiran abdullahi dan abbas ne Ibrahim an-Naka'i almajirin Abdullahi dan Mas'ud ne wani a ce almajirin Hasan al-Basri a ce almajirin waye ne kaga wannan sun samu kima sun samu me sun samu daraja Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ba mu ikon bin abin da suka tafi akai wal ansar bi ihsan yani bil bi itiqan suna kyautata bin wal ihsanu al murad bi al itiqan allazi laysa fihi gulu suna daidaita bin da suke musu ba wuce gura da iri wa laysa fihi tasahul kuma babu saku saku wa yakunu an ilmin bima huwa alaihi suna bin su ne bisa ga ilimin abinda suka san suna bima hum alaihi abinda suke akan shi hadha huwa al ihsan wannan shi yake kira al ihsan fakan mimman yadda'i annahu ala manhajis salaf da yawa akwai masu cewa suna kan hanyar salafus salih walakinahu la yattabi'uhu bi ihsan amma ba sa bin hanyar bisa kyautawa kamar yadda Allah ya ce wallazina tabauhum bi ihsan li'annahu la ya'rifu manhajis salaf saboda bai san hanyar su salafus salih ba wa yazunnu anna hadha al-fi'l aw hadha al-qawl min qawli salaf sai dauka wannan aikin ko wannan maganan maganar salafus salih ne aw fi'lihim ko aikin su fala yakunu bi ihsan amma ba zai zanto da kyautatawa ba saboda me bai sanya suka yi ba ina fatan ana fahimta fala budda laka ba makawa gare ka idza aratta an tanhaja manhaja salaf idan kana so ka bi tsarin magabata na gari an tata'allama an tata'allama dariqatahum wajibinka ne ka tsaya ka san hanyar suka san layin da suka yi ina fatan ana fahimta wa hadha alkitabu min alkutubi allati tasifu laka dariqati salaf wa tabayyinuha wannan littafin da daga cikin littattafan da suke bayyana maka hanya suke siffanta maka hanyar salafus salih kuma ake yin bayanin ga yanda zaka bi ta don haka in ka sami ire-iren wannan sai ka samu gudu sai ka samu tsira ka samu shiga cikin layin da ya dace in ka rasa wannan shike zaka samu matsala shi yasa malam aba yake cewa waɗanda suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kokarin su raba al'umma da manzon Allah ne duk wanda ya bata sahabbai duka yace ba su da kyau ya bata matan manzon Allah to babu yanda za a yi kuma kai ka je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce wayannan karunukan duka ba su da kyau don haka za ga addinan da yawa daga cikin wayanda suke yin ibadu da sauransu da abubuwa duka bai shiga cikin wayannan karunukan ba kusa da su ma ba zai je ba kuma sai a rike a ce shine idan a rike za a jira kaga kenan tabbas anan ne halaka take ina fatan ana fahimta shi yasa zaka ga irin yan wayannan tsarin za su iya faɗi duk abin da suka ga dama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ban san shi ba tsakanin su da shi ma ya kai shekara 100 kaza kai wani ma ya kai ma shekara 1000 tsakanin abin da suka rike suke bi ko tsakanin wanda suka rike suka rike suka ce shi zai kai su to shi tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da shekara 1000 ina fatan ana fahimta to kaga ya za a iya kai ka kace kuma duk wa'ancan wa'anda suka san shi kai ba ruwansu da ba ruwanka da su ka zo gidan mutum ga ƴaƴansa ga yaransa ga ƴan garinsu kace kana so ka san shi ka san rayuwarsa amma ba ruwanka da gidansa ba ruwanka da ƴan unguwarsu ba ruwanka da ƴan garinsu amma kai kuma kana so ka san shi anya zai yi wannan kaga wargi ne وعن القرون الثالث إلى قرن الرابع القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم karnukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wahiya salasatu qurun karnuka ne guda uku as-sahabatu wat-tabi'una wa atba'ut tabi'ina sahabbai da tabi'ai da suka biyo bayan su da kuma waɗanda suka biyo bayan su warabi'u man ba'da atba'it tabi'in na hudu kuma waɗanda suka biyo bayan su wannan atba'ut tabi'in wa idza ta'ammalta wujud al-a'imma don haka kai mai hankali mai tunani in ka duba samuwar al-a'imma waɗannan jagororin shugabanni wa wujudul huffaz da samun mahaddata nagari na kwarai wajadtahum fi hadhihi alqurun zaka tada su a wayancan karunuka ne ina fata ana fahimta wanda suka kiyaye shari'a kiyayewa na gaskiya ba na bogi ba ba na wata ba to zaka samu a wancan ne ko da yanzu ana samun wani a yanzu da abin nan ya ce shi yana cikin huffaz yana cikin kaza kaza ya ma iya gano abin da wayancan ba su gane ba sai inda wani ya iya gatsari ya ma zagi Allah ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zagi duk wanda ya so ya zaga daga cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'in ana samun irin wayannan da sunan su wayanda suka iya ne kuma yayin da suka hadu da yan baya baya ne yanzu ma wayanda ba su dauki kansu komai ba kuma sai su rena kansu sai su rasa ya zasu ina fatan ana fahimta akwai irin wannan da yawa akwai masu toro ko suka jin su su ne amma din mai hankali da su ya san mene ilimi za ga gane cewa babu shi a wajen su babu kuma wani sanin dab na al'amurra a wajensu shi sun haɗu da waɗanda suka sani za ka gane ba su kaɗai suke magana gaban almajiransu ba wadattahun fi hadhihi alqurun fiha imma al-araba wani karni ne akwai imamu malik wani karni ne aka samu imamu abu hanifa a wani karni aka samu imamu ahmad bin hanbal a wani karni ne aka samu imamu shafi'i wanda dukkan musulmi kace imamu ahmad bin hanbal aka ce imamu malik kace abu hanifa kace abin nan shafi'i ai magana ta kare ina fata ana fahimta yanzu ne ma ake kokarin batar da kai karka san wa'ancan ka san me suke me suke akai mun ji su aqida su duka ɗaya ne babu wani wanda yake kaza kaza kaza da sauran su haka afuru ne zaka samu wannan kaza ne kuma duka kowan su neman gaskiya yake a da da an ce maliku an ce Abu Hanifa an ce Shafi'i to amma yanzu in ka shiga wallahi kwata kwata maganar sama babu saboda in ka ce zaka yi Maliku ko ka bi Shafi'i ko Ahmad dan Hanbal ko Abu Hanifa to sallah za a koya maka da azumi da zaka yi zakka da ya zaka yi haji da ya zaka zauna a gidanka kai da matarka da ya maganan aurenka ya maganan kaza ba shi bane ba to wannan ko ba shi ake nema ba dan haka su maganan Malik ko Shafi'i ko Abu Hanifa ko Imam Ahmad bin Hanbal irin Sufyan al-Thawri da sauransu to wayannan kan an ajiye su babu su a cikin wannan tafiyar da ake don haka muke cewa da yawa daga cikin malamai ya kamata akwai tafiyar da bai kamata su yadda suna tafiya akan ta ba saboda dai abinda su suka sani suke tafiya akai sa karanta shi ake kokarin gusarwa duk inda kaga an shigo da wayancin ababen to kuma ana kokarin gusar da abinda Malik ya tabbatar ne abinda Malik yake kai kuma kaga ba za a yadda ba ana kokarin gusar da abinda Abu Hanifa ko Shafi'i ko Imam Ahmad ya faɗa ne wannan ma ba a ma san su ba Allah ta'ala ya tsare mu a wa fiha min al-a'immat al-kibar a cikin wayannan kabrukan ne akwai manya-manyan jagorori an-nujumun niyara taurari niyaratun masu hakkakawa kulluhum fi hadhihi al-qurun dukansu a wannan karni ne duk wanda ya kamo abin addini bai hada ka da wayancan ba to lalle ya raba ka da addini wa hadha misdaqu ma akbar bihi sallallahu alaihi qawlihi wannan kuma na gaggada fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fada yace khairukum qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum har abada ba ka sami irin wayancan ba sun riga sun tafi Allah subhanahu wataala ya tsare mu ina ga anan gurin zamu tsaya saboda zuwan lokaci abin da na fadi daidai ka tarihi da ganin daman Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya hada mu cikin lada gaba daya wanda ne kuskure ko shirtuban harshe ne da shedan da karancin ilimi Allah subhanahu wataala ya gafarta mini ya gafarta mana gaba daya Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ba mu ikon kauce mata duk wani abin da muke tsoro na masifa ko na menene Allah ta'ala muna roƙonka sunan ka kyawawa mu musulmi mun yi imani da kai ya Allah babu wani abin da zai iya faruwa a duniyan nan ba tare da izinin ka ba tare da sanin ka ba ya Allah Allah duk abin da ya faru tare da sanin ka ne da izinin ka ya Allah ta'ala ka dauke mana wannan masifar da take tinkara mu ko kuma tinkare duniya ma gabaki daya Allah ta'ala ka sauke wannan Allah ta'ala ka saukar da wannan masifa Allah ta'ala ya aiko ne don tsoratar da mutane kamar yadda kullun ake faɗa mutane su san daraja san kiman Allah subhanahu wataala abu ne ya faru a cena amma kai ma yanzu ya ma faru da kai ina fatan ana fahimta su can an yi kaza da kaza da kaza da kaza kai kuma ga hinan yunwa kai kuma kaza kaza kaza kana tunanin ya zaka yi kaza ya zaka yi kaza ba haka bane ai kawo kowa da irin tashi kowa Allah zai yana duba yanda yake kuma sai a daura masa irin nashi saboda akwai abinda kai in ya hauka to sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yanzu ma abinda za a faɗa kenan ina fata ana fahimta gunda wani ya rawa aka masa kari wani ya dukan sa za a yi to kaga dan Najeriya sai a hankali yunwa kadai ta ishe ka ba kowa yake da abinda zai iya yin sa hatta masu kudi ya da halakatar da mai kudin da zaka tada za a yi wata abinci a gidansa ana ci alaji ne mai kudi yana da miliyoyin kudi a ce akwai komai a gidansa yana ci yana da wahala ka tarar da shi to kaga wannan kasa wata irin kasa ce saboda haka dai gashi nan Allah ta'ala ya sauke muna kira ga su kansu gwamnati da koma wane ne cikin jagorori su tausaya wa talakawa duk abin da ya dace a yi na kyauta ya zanto ana yin shi haka nan ko masu kuɗi da suke cikin unguwanni da garuruwa ana ji yanzu wani kila sai ya buga sai ya bar jihar Yobe tukunne ta wani guri ya je nema wani ma sai ya shiga Nijar ya kai biski wani ma sai ya je kaza wani ma sai ya je kaza to abin sai da dabara sai da kaza sai da kaza masu kuɗi lokacin taimako ya zo lokacin agazawa ya zo ina fatan ana fahimta dole ka kalli makocin kan nan kullum baya zama a gida yana zuwa kaza yana zuwa kaza yana kaza yana kaza yana kaza to yanzu kuma gashi abubuwan sai a hankali sai ya fita ya je yayi kaza kila sai ya je an kawo kaya daga Kano ya ko ya samu sai an kawo kaya daga Malaba ko sai an kawo kaya daga kaza tukunne zai zo ya samu yanzu kuma sai ake cewa ba lalle bane sai da kaza da kaza duk da cewa kayan da cikin ikon Allah kaya zai iya zuwa to amma dai dole sai an samu karancin al'amari ta yanda ba a samu an fita an je ka samu wanda kake so ka so ba dole kowa zai tsaya cikin tsoro to kaga kuma sai a kula a taimakawa bayan Allah akwai wata ƙasa aka ce da irin wannan abin ya faru a zamanin da ake yanzu masu kuɗi ne suka sayi abinci suke rabawa unguwa duka an san akwai alajuwa ne kawai duka alajuwa ne yan unguwar ku yanzu Allah ya taimake ku shi ma alaji Allah ya taimake shi daman wa ma nursilu bil ayati illa takwifa kuma alwaizu man uiza bi ghairihi shikenan kai yanzu alaji ya taimake ka duk abin da yazo shi mun muni duk al'amarin da yazo alkhairi ne a wajen shi babu shari cikin al'amarin mumuni don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta ita ta'un da kanta azaba ce Allah ta'ala yake aikowa sai ta zanto rahama ga mumuni sai ka dauka idan abin ya same ka mutu kai kai shahada kuma dukkan mutum ya san shahada ina fatan ana fahimta ka dauka ka haye kawo azantunan gaba za ka gyara tsakaninka da Allah subhanahu wataala ka san Allah shine sufafawa ba abin ka bace sufafawa yan uwa musulmi akwai wani kuskuren da muke muke daukar sai mutum ya ce wai sharrin yahudawa sharrin kaza wallahi wannan abin kuskure ne iya fahimta na wannan abin kuskure ne ai ba su isa su gama duniya da komai ba wanda ya isa duniya a hannun shi shine Allah su ma ga sunan mun kalle yadda suke da ana kallon cewa ba abin da zai tinkara yahuda wannan ba su iya takil lahi sun yi maganin sa ba ba haka ake kallo ba to amma sai gashi Allah ta'ala ne sai yake so ya nuna wa mu yan ƙasa da su ma kowa Allah ya nuna masa gajiyawarsa saboda haka yan uwa musulmi mu koma ga Allah mu rike shi mu kalli me manzon Allah sallam yace sai mu fada kuma la tad'u ala anfusikum illa bi khair kar ku fada ko kanku komai sai alkhairi bai wuce sati ba wayan suna magana sai ake cewa ai an hana kaza an hana kaza to kuma ai an bar mutane suna kasuwa an ce in ku mai da hankalinku ku kirawa kanku alkhairi in aka ce an hada an hana kasuwa na akwai matsala matsala kuma tafi kowace girma ina fatan ana fahimta aka ce ba za ka je masallaci kai kaza ba ina da iyali na sai in zo gida in yi jami'i Allah ta'ala ya san matsayi na ya san me yasa ya san damuwa ta ban samu kaza ba Allah zai baka lada ina fatan ana fahimta tunda an hana kai ana fahimta ko babu yanda ka iya Allah zai baka lada ko kai kadai kai sallah baka ya lafiya manzo Allah sai ce ana baka ladan in dai kana zuwa jami'i to kaga wannan taimakon Allah kenan shi musulmi diyan da ka so ka walakantar da shi Allah ta'ala ba zai walakantar da shi ba to amma kuma yace idan aka zo aka samu matsala kace kaza to fa sallar ma a gida kana ji kana gani ba za ka ita shi kai ba saboda me saboda babu abinci saboda ba kaza saboda kullun al'umma mu rika kirawa kanmu alkhairi kar ka ce an yi kaza saura kuma a mana kaza a'a an yi kaza Allah ya da shi haka duk abin da suke je su da Allah duk ko menene manufa kai akwai abin da ka sani akwai abin da baka sani ba to wanda ka sani sai ka tsaya kai musulmi akwai sauki a cikin al'amuranka sau inda abin yafi maka sauki kana da Allah ka rike Allah ka biyo manzon Allah ta shikenan kai ka huta mai dadi mai dadi sai a wajenka mara dadi mara dadi ne a wajenka saboda me lada zaka samu alkhairi zaka samu kuma wallahi babu tsayanin da zai dawama duk tsayani sai ya wuce ba corona ba da bace wallahi kamar an yi ta wuce wallahi kamar ta wuce ta ma wuce wallahi ta ma wuce kawai kai ka rike Allah kar ka yadda imanin kai tafi a nan gurin dawo ka rike Allah shine kawai abin da ya kamata kai duk wata musiba ta zo ta wuce Allah ta'ala ya tsare mu wa annal faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra anna ma atabaka lam yakul li kudyuka wa ma kadaka lam yakul li sibuka duk wannan shine ya kamata mu rike mu tsaya shikenan Allah ya ce kaza duk abin da ga ya faru to sai ya faru abinda kuma Allah bai kaddar zai faru ya same ka ba wallahi bai same ka ba illa iyaka kai ta addu'a kuma karka dauka da an hadu ana ta jona wa'ansu ababe jikin waya ana nuna mutane an taba soke ya tashi yayi kaza ba wata cuta take da kanta da kanta take damar tashi ta fada wa mutum sai wanda Allah ya so saboda haka kowa akwai baro duk wanda baro zai samu akwai baro din sa wanda ko bai samu wallahi bai isa ba baro din me Allah ne kaddar sai ya sami wanda ya samu sai ya samu wanda zai samu amma duk wanda ba zai samu wallahi ba zai same shi ba wanda ya samu kuma ya riga ya same shi wanda kuma Allah ya zai warke zai warke wanda kuma zai warke ba Allah ta'ala ba zai warkar da shi ba wannan a hannun Allah yake shi yasa annabi Ibrahim ya ce wa idza maritu fa huwa yashfini duk abin da rashin lafiya ne ya kama ni to Allah ne mai warkarwa sai mu nema wajen Allah Allah ka warkar da al'umma musulmi da suke cikin wannan halin Allah ka taimake mu wannan al'amarin ka tsayar da shi a duniya ya Allah ya Allah saboda laifukan mu ne da ayyukan da muka aikata Allah mun san kiman ka mun san girman ka mun san darajar ka ya Allah Allah subhanahu wataala kowa ya gane hatta arnan me suke fada cewa suke haka firamansa is abin nan Italy ya fada yace lalle wannan al'amarin sai dai a barwa Allah kuma wallahi Allah yake nufi alaikum salam addu'an duka in ka tashi sai ka yi wa musulmi sai kuma ka yi wa duniya in kai wa duniya shi na magana ta kare ai yanzu ba matsalan arnan bane kuma abin yake abin din ai na taba yin magana tun abin yana farko nace har ce na harko ina wani suke kallon cewa ya za a yi wa arna kaza nace a akwai matsala akwai matsala rigan jikin kan nan kaza kaza din duk daga ce ne yanzu aka ce ce na an yi kaza komai sai ka ji abin ya zo ya zama sai a hankali ba a shiga a je a siyo dan ma an yi sa shinkafa da ake ci nan ake noma ake yin kadada da ce sai an kawo kuma an ce ba abin nan kaga yunwa ta kashe mutane ko ba haka bane ashe dai mu dage mu yi ta noma mu nemi abin ɗin kanmu in ka rasa komai ka da abin da zaka ci alhamdulillah ina fata ana fahimta zaka iya rayuwa zaka iya rayuwa zaka iya rayuwa amma ta kai ta kawo a ce ba za ka rayu ba sai da cena sai da kaza sai da kaza kaga ai ka shiga uku yi kokari kai ka tsaya kan abin ɗinka shi musulmi akwai sauki cikin al'amarinsa duk wanda ya tsaya shi yasa musulunci bai yarda da sokanci ba ka tahi ka tsaya haikan daidai gwargwado ka nema ka ci zaka samu kai rayuwar ka yanda ya dace Allah ta'ala ya taimake mu saboda haka ayi addu'a duka abin ya tsaya in ya tsaya kuma yanzu su musulmi sun wa'azantu sun gane cewa ba wa'ancin ne sufafawa ba Allah ne sufafawa ina fata ana fahimta su ma kuma sun gano koya ne ma ba ga Allah dakatar da kowa ba karfin kowa yana so zama daidai da kowa an ce mataimakin abin nan ministan kuɗi na abin nan a Germany ya ma kashe kanshi ya kashe kansa wai ta'annicin da coronavirus ta yi wa kasar Germany shi bai san in abin ya wuce bai san me zai ga yawa talaka ba zai kalli ya za shiga ciki sai da Allah ya kashi Najeriya da bai kashe kanshi ba to kaga da man duhu ne da man yi da kiru arnanci man da arnanci me ya kawo haka kaga rashin sanin Allah ya kashe kansa to kai kenan su ma sun fada cikin hatsari sun fada cikin kaza da kaza da kaza da kaza to amma sai mu roki Allah Allah ya kawo mana sauki Allah ya kiyaye Allah ya sa ta tsaya iya inda ta tsaya din kullum mu ambaci alkhairi a kowane ne namu abinda shugabannin suka yi in daidai suka yi Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara taimakon mu kuskure suka yi Allah ya sa su gane cewa ba haka bane kuma duk abin da ake nufin mu da shi mara kyau Allah ta'ala ya tafiyar da shi shikenan ka huta manzo Allah sunan abin da ya faɗa suka ce da zamu samu shugaban da suke zalantar mu me ya kamata mu yace ku bada haƙƙin da ke kanku na biyayya mu fa namu yace ku nema wajen Allah kake nan shi yasa sunnan manzo Allah tana daidai da kowa yanzu ga wani abu ya faru me ya kamata sai mu kalli sunnan manzo Allah mu haƙƙin da ke kanmu sai mu bada haƙƙin mu kuma an hana mu an cuce mu an yi kaza sai mu nema wajen Allah wallahi Allah zai taimake mu ba da dawo ma a duniya Allah ta'ala ya taimake mu anan zamu tsaya na mu saboda lokaci Allah ta'ala ya gafarta mana Allah nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantar ta duk wata masifa Allah ta'ala ya kare mana Allah ya ƙara mana albarka a cikin wannan namu garin nan namu na gashuwa Allah subhanahu wata'ala ya sa masu kudaden mu da su hukumomin mu gabaki daya su kalli me ya kamata akalla kowa in ya duba dangin sa da yan uwansa ma ya taimaka musu ai za ka ga al'amari ya shiga kuma jujul mukilli karka ce sai sai alajuwa ne su sai alajuwa ne su yi mai yawa kai ma kana dama dama kai ma kai da yawa ka san halin da ake ciki wallahi Allah ya taimaka duk lokacin da aka tambayi manzon Allah akan abu zai duba halin da ake ciki wani abu ne sai ce ayi kaza to yanzu ciyar da abinci da agaza da kaza shine abin da yafi Allah ta'ala ka taimake mu marasa lafiya Allah ba su lafiya subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh